منيبون وعليه يتوكل المتوكلون احمده سبحانه وتعالى واشكره حمدا دائما طيبا مباركا فيه كلما ذكره الذاكرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله ان هذا الكون يجري وفق تقدير العزيز العليم ومراد الخبير الحكيم وامر الخالق العظيم قال جل وعلا الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين فالله تعالى هو المدبر للمخلوقات لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماوات بيده خزائن الخيرات والبركات قال جل وعلا وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم فخزائنه سبحانه وتعالى ملاء لا تنفد والاؤه لا تعد ولا تحصى وخيراته لا تزول ولا تنفد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر رواه مسلم إخوة الإيمان إن الثقة بالله تعالى هي التي ثبتت في قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنشروا دين الله عز وجل فالثقة بالله هي التي ملأت قلب الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم حينما قال له الصديق لما كان في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لأبصرنا تحت قدمي فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهمي وقاية الله أغرا عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأطم إخوة الإيمان إن الإسلام الذي جاء به كل الأنبياء دين يربي أبناءه على معاني العزة والكرامة من خلال تعزيز ثقة المسلم بربه عز وجل فما علم أن له ربا ينصر أهل الحق ويذل أهل الظلم والعدوان اطمأنت نفسه وإن الثقة بالله عز وجل من أسباب النصر والتمكين في هذه الحياة الدنيا والفوز بجنة النعيم في دار الآخرة فقد نصر الله أنبياءه وسينصر من كان سائرا على دربهم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda masu tawakkali suke tawakkali zuwa gare shi masu mai da al'amura suke mai da al'amura zuwa gare shi hakanan zuwa gare shi mabukata suke komawa ya Allah muna gode maka godiya wacce ba ta da iyaka muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta abota maka ubangijin halittun farko da na ƙarshe muna kuma shaidawa annabin da ka aiko babba ɗan abdullahi bawanka ne manzanka ne zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu tataccen tatattu masoyinka ne ya Allah kai salati da sallama ga wannan babban jakada mai girma da dukkanin alayen shi da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da duk wanda ya bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama baya ka yan uwa masu girma lalle mu sani wannan duniya da muke ciki tana gudana ne gwargwadon yanda mai duniya ya tsara yacce za ta gudana gwargwadon yanda mai hikima ya tsara yadda yake son duniya shi ta gudana gwargwadon yanda mahalicci magajin kowa da komai ya ga dama yanda ya tsara haka za a yi ya faɗa cikin littafin shi mai girma ya ce ala ku saurara lahul khalqu halittu gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala kisa kawo shi da alkhalqu da alifun da lamun don a shigar da dukkan halittu gaba ɗaya ya ce wal amuru haka duk abin da ke gudana na al'amura a cikin wannan duniya na Allah ne shi yake tsarawa sai ce tabarakallahu rabbul alamin albarkatan Allah ubangijin talikai sun yawaita ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tsara abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama dukkanin alkhairai na duniya da na lahira a hannun shi suke dukkanin albarkatu na duniya da na lahira na Allah ne ya ce wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu babu wani abu karami ne ko babba face taskan wannan abun inda na tana wurin mun ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah subhanahu wa ta'ala saboda yawan alkhairin shi da ba sa karewa ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisin Imam Muslim hadisin Qudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗa da kanshi yace ya ku bayina inda a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe da aljanu da kowa da kowa za su taru a wani fili guda ɗaya kowa ya tambaye ni abin da yake so tun daga annabi adam har ɗan da za a haifa na ƙarshe a tashi duniya a tara su a lokaci guda da aljanu da mutane gaba ɗayansu kowa ya roƙi Allah buƙatarsa kowanne kuma daga ciki bukatarsa daban da ta ɗan uwan shi na wani babba na wani karama na wani mai yawa na wani kaɗan kowa Allah ya bashi abin da yake tambaya sai Allah ya ce wannan ba zai rage abin da ke wurina ba na alkhairai na albarkatai da na arziki in ma har akwai abin da za su rage idan na ba kowa bukatar shi sai dai kwatankwacin abin da allura za ta rage idan an tsoma ta a cikin teku idan ka taba ganin teku ido da ido ko ka gan shi a TV yanda teku yake ka dauki allura ka sa a ciki ka zaro ta to idan akwai abin da ta rage na wannan ruwan tekun to haka nan Allah abin da ke wurin shi zai ragu idan ya ba kowa abin da yake so subhanahu wataala wannan na nuna girma da yawa da fadi na arzikin da ke wurin Allah subhanahu wataala yan uwa masu girma a matsayin mutum na musulmi ya zama wajibi ya yadda da wannan ya kudurce a cikin zuciyar shi Allah ke tsara komai shi ke gudanar da komai babu mai iko akan kowa da komai sai Allah subhanahu wataala wannan ne ta tabbata a zukatan annabawa shi yasa suka yi rayuwa suka yada addini suka samu asikatu billahi haka nan annabin da Allah aiko mana irin wannan karfin imanin ne ya tabbata a cikin zuciyar shi har shi yasa ma a lokacin da suke cikin kogo da shi da abubakar a siddiku a daidai lokacin da suke gudu saboda kafirai kar su cin musu akan hanyar su ta hijira daga makka zuwa madina abubakar a siddiku hankalin shi ya tashi yana ganin ga kafiran na a bakin wannan kogon babban abin da abubakar ke tsoro ba wai shi a kama shi a kashe shi ba yana jin tsoron kar wani abu ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama yace da manzon Allah alaihi salatu wassalam inda faɗe daga cikin su zai ɗan sunkuya ya duba ainihin kafan shi da lalle zai hango mu a cikin wannan kogon yana jin tsoron kar wani ya sunkuya ko zai gyara takalmin shi ko zai ɗauko wani abu ya hango mu a cikin wannan kogon dutsen shine annabi ya ce da abubakar as-siddiq ya ababakar ya kai abubakar as-siddiq ma zannuka bisnaini me kake zato me kake tsammani da mutane guda biyu Allahu salisuhuma wanda Allah shine na ukunsu yana tare da su da jin shi da ilimin shi da ganin shi da kariyansa me kake tunani ba abin da zai faru kwantar da hankalinka shine mai baiti yake cewa wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al kuffari anhu ammi yace abinda kogon nan ya tattara a wannan lokacin na alkhairu wanda shine manzon Allah dan ya zo wa duniya da alkhairi wa min karamin da abubakar asidiku shine alkaram saboda karamcin da yake wa annabi da karamcin da yake wa sauran musulmai yace kullu tarfin min al-kuffar anhu ami dukkanin wani kwayan ido ya riga ya makance dangane da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fasiriqu fil ghari wa sidiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi fasiriqu yace asiriqu wanda shine gaskiya an kawo shi ne masdar bi ma'anar fa'il aw al-maf'ul fasidiku yana nufin ko alfa'ilu as-sadiqu ko maf'ul ya zama al-masduqu as-sidiqu dai gaskiya ana nufin manzon Allah was-siddiqu da mai yawan gaskatawa shine Abubakar as-siddiqu ba su gushe ba suna cikin wannan kogon amma ga kafirai a bakin kogon suna cewa ma fil gari min arimi babu kowa a cikin wannan kogon yace wai qayatullahi khairun ko aghanan amu da'afatin min ad-duru'i wa an alim min al-utami kariyan Allah ya wadatar dangane da dukkanin wani abin da za a yi amfani da shi na sulke wanda ke ba da kariya ko kuma wani babban katanga da za a gina don ta ba wa mutum kariya ko mai girmanta ko da badala ne ko da wace irin katanga ce ta dutse za a yi don ta baka kariya to wannan katangar ba ta kai kariyan da Allah zai baka ba duk wani bulletproof da zaka shiga da duk wani kofa da zaka yi wacce harbi baya ratsa ta bai kai kariyan da Allah zai baka ba subhanahu wataala yan uwa masu girma irin wannan karfin imanin shi ke ba da nasara a rayuwar duniya shi ke ba da aljanna ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala a matsayin shi na Allah da muka yi imani da shi ya faɗa mana a wurare daban-daban a ayoyi daban-daban ya ce walillahi gaibu samawati wal ardi gaibun sammai da kasai gaba ɗaya mallakan Allah ne wa ilaihi rujawul amru kulluhu dukkanin al'amari kuma ana mai da shi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'abuduhu don haka ku bauta mishi ka bauta wa Allah wa tawakkal alaihi ka kuma dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duk abin da ka sa a gaba a cikin duk abin da ya taso maka wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna da dai ubangijinka bai zamo mai gafara ba mai rabkana dangane da abinda su kuke aikatawa a wata aya sai Allah ce alaysa Allahu bi kafin abdahu shin Allah bai ishi bawansa bane ba bawa na kokonto ne Allah ba zai iya ba ko Allah ba zai taimake shi ba yace ya kamata ya zanto kana da yaqini kana da imani dangane da Allah subhanahu wataala shi yasa annabi ainihin Musa alaihi salam a lokacin da ya kai ya kawo ya buga da fir'auna da hamana ya buga da ƙaruna babu wani annabin da aka tara masa matsiyata irin annabi musa saboda an tara masa matsiyata guda uku a lokaci ɗaya ga ƙaruna wanda idan kuɗi ake bukata a rashin mutunci ko biliyan nawa ne zai bayar ga kuma fir'auna idan kuɗi ba zai aiki ba sai an yi amfani da ƙarfin mulki to akwai fir'auna na nan idan kuma duk wannan ba su aiki sai an samu wani plana wanda iya tsarawa a tsara ya za a kai ga nasara to ga hamana wanda ya kware a wajen munafunci ya kware wajen tsara duk abin da za a cutar da wani an haɗa masa ukun nan a lokaci guda amma sai ce wa fawwidu amri ila Allah na mai da al'amari na zuwa ga Allah subhanahu wataala inna Allah basirun bil ibad Allah kan mai gani ne dangane da bayi wannan karfin imanin na annabi Musa ya sa Fir'auna da Hamana suka wulakanta ba su kai ga nasara ba annabi Musa ya rinjaye a kansu ke yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama ruwayin Imam Hakim daga babban sahabi Wasila dan Asqa Allah kara masa yadda yace wata ran ya shiga wajen Yazid ibn al-Aswad yana rashin lafiya wanda alamun rashin lafiyar nan ko ba zai tashi ba da ya shiga dan ya gaida shi bashi da lafiya faƙala rahu sai ya ce da shi kai fa zannuka billah menene a ranka dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ya kake ji a ranka me kake tsammani game da ubangiji wani yaƙini kake da shi game da Allah wani sika kake da shi game da Allah ya tambaye Zaid bin Aswad sai ya bashi amsa da cewa zanni billahi wallahi ahsan yace na rantse da girman Allah zaton da nake wa Allah dangane da ni zato ne kyakkyawa ina sa ran wannan rashin lafiyar nawa inda zan mutu a cikin shi aljanna zan shiga kala sai ya ce da shi abushir to albishirinka ya ce fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuhul ya ce na ji manzon Allah na cewa qala Allah azza wa jalla Allah maɗaukaki ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawana yake zatona inda bawana ke sa rai a nan nake Allah ce to ina wannan wurin wa in zanna wa in zanna khairan idan ya zaton alkhairi game da Allah to Allah na wannan wurin wa in zanna sharran idan ya mummunan zato game da Allah zato na sharri to Allah na wannan wurin wannan hadisin Imamu Hakim ne fidda shi cewar abin da ake bukata a kowane lokaci ka kyauta da zato game da Allah duk abin da ya same ka kyautata wa Allah zato duk yanayin da kake ciki kyautata wa Allah zato zai fidda kai dan shine mai iko akan kowa da komai duk wanda ya sa ka a gaba kyautata wa Allah zato Allah ba zai bashi nasara akan ka ba dukkanin sharri mai sharri dukkanin makirci mai makirci ka kudurce a ranka wallahu khairul makirina duk wani mai makirci Allah shine khairul makirina shike warware makircin masu makirci kuma shine azizun zintiqam shine mabuwayi gagara misali wanda ke daukan fansa a lokacin da ga dama shi yasa wani mai baiti yake cewa fala tazunnanna bi rabbika dhanna sau'in fa inna allaha afdalu bil jamili yace karka muna na zato game da ubangijinka Allah shine aula bil jamili ya fi cancantan a kyautata masa zato kyakkyawa yan uwa masu girma mu kalli annabi ibrahim saboda karfin imanin shi da allah karfin asikatu billahi shi aka kamo shi za a jefa shi a wuta amma yana da yakinin cewa allah ba zai bari ya fada wannan wutan ba allah ba zai bari ko an sa shi wannan wutan ta cutar da shi ba allah ce fa aradu bihi kaidan fa ja'alnahumul akhsarin sun yi nufin cutar da shi da sharri da kaidi muka mai da su kaskantattu muka mai da su aksarina mafiya shiga wulakanci yan uwa masu girma Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu kyauta da zato game da shi mu yi tawakkali dangane da shi mu mai da al'amarin mu dangane da shi kada mu ji tsoron wani bawa wanda yake bashi da iko da komai shi ma Allah ke iko da shi subhanahu wata'ala shi yasa wani daga cikin magabata na kwarai Yahya ibn Mu'adh yake cewa abubuwa guda uku yana daga cikin siffofin waliyan Allah ya ce ababe guda uku yana cikin siffofin bayan Allah na gari na farko asikatu billahi fi kulli shay'in asikatu billahi wato ka makalkale wa Allah ka samu yaqini dangane da Allah ka karfafa imani dangane da Allah ba wani yanayin da zaka shiga face Allah ya fidda kai babu abin da zai same ka sai da ilimin Allah babu wanda zai maka ko ya hana ka sai da ilimin Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan siffa ce ta bayan Allah na gari sai ce wal ghina bihi an kulli shay'in ka kuma wadata da Allah dangane da komai ka sani arzikinka na hannun Allah ba wanda zai baka ba wanda zai hana ka a hannun Allah abun yake subhanahu wata'ala ya ce warju ilaihi min kulli shay' ka kuma koma zuwa ga Allah cikin komai ya ce wannan siffofi ne na bayan Allah na gari shi sa wani daga cikin magabata na kwarai ya tambayi ɗaya daga cikin waliyan Allah hatimul asam ga duk wanda ke karanta tarihin magabata na kwarai abdurrahman ya kai baban abdurrahman ayu shay'in ra'asu zuhudi wa wastu zuhudi wa akhir zuhudi tambaya uku yi mishi yace ka bani labari abinda ake cewa zuhudu to ka gaya min menene tushen zuhudu menene kuma tsakiyar shi menene karshen sa yace ra'asu zuhudi as-sikatu billahi ai kaman tushen zuhudi shine as-sikatu billah wato imani da Allah makalkale wa Allah dogaro ga Allah subhanahu wataala yace wasquhu as-sabr tsakiyar zuhudu kuma shine haƙuri da duk abin da ka tsinci kanka a ciki wa akhiruhu al-ikhlas yace karshen zuhudu kuma idan Allah duk abin da za ka idan baka yi dan Allah ba to baka da zuhudu ko menene shi duk wata ibada da za ka yi dan Allah ya baka lada to kai wannan ibadan dai neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ɗaya daga cikin magabata na kwarai abul aliya ga duk wanda ke karanta littattafan tafsiri ya san wane ne abul aliya wanda waɗansu magabata ke cewa a cikin tabi'ai kaf ba a yi masanin tafsiri kamar abul aliya ba Allah ƙara masa yarda Allah ƙara masa rahama abul aliya yake cewa waɗansu ababe ne kamar haka yace inna Allah ta'ala qada ala nafsihi anna man amana bihi hadahu Allah ya zartar da hukunci ya kuma wajabta wa kanshi cewa duk wanda ya imani da Allah imani na gaskiya Allah zai shirya da shi shari'a ta addini da shari'a ta rayuwa duk abin da ka sa a gaba Allah sai shirya da kai duk abin da kake Allah sai maka tawfiki ya maka muwafaka yace wannan ya tabbata cikin alqur'ani mai girma yace wa tasdiqu zalika fi kitabillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu duk wanda ya imani da Allah to Allah zai shirye da shi subhanahu wataala yace abu na biyu wa man tawakkala alaihi kafahu Allah ya wajabta wa kanshi cewa duk wanda ya tawakkali ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa Allah zai dauki gabaran al'amuran shi duk abin da ya sa gaba Allah zai zabo shine jagora duk abin da ke da wahalan yiwuwa sai ga ya zo masa da sauki duk abin da ke da wahalan samuwa sai ga ya samu cikin sauki duk abin da yake ana gaba zai yi ba sai kaga shi abin ya yi mishi ba abin da ke kawo wannan sai karfin tawakkali zuwa ga Allah yace wannan yana cikin Qur'ani Allah ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara ta duk wanda ya dogara da Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe shi duk wanda ya tawakkali ga ubangiji mahalicci to Allah ya isan masa inna allaha baligu amrihi Allah sai shi zai dinga wato zartar da al'amuran shi ya isa masa cikin duk wani abu da ya sa a gaba sai ce abu na uku ko abu na hudu sai ce wa man aqada wa man aqradahu jazahu duk wanda ya bawa Allah rance to Allah zai biya shi zai kuma saka mishi sai kawo ayan da Allah ke cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira yace abu na ainihin karshe duk mutumin da ya tambayi ubangiji to ubangijin kuma zai bashi subhanahu wata'ala yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina suka tambaye ka ya kai wannan annabi mai girma dangane da ni ka ce da su ina kusa da su qaribun annabi ya faɗa cikin hadisi ubangiji na kusa da kai bawa fiye da jijiyar wuyanka wacce da an bugi wurin ana iya kashe ka igiyan karan karma yadda hausawa ke faɗa to kusancin Allah game da bayi ya fi ainihin jijiyar wuya sai ya ce ujibu da'awata da'iza da an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni to abul aliya ya ce waɗannan ayoyi ya zama wajibi dukkanin mai imani ya yarda da su ya sallama musu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun buga misali ne dangane da shiga kowace irin matsala don mafita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin yakin ahzab ghazwatul khandaq aka zo aka ce da su inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum gafanan runduna waɗanda ba su da iyaka sun taru don su tarwatsa ku don su gama da ku su kuma adadin su bashi da yawa yaƙi ne da aka yi gayya kowace ƙasa kafiran maka sun nemi taimako sun nemi taimakon yahudawa sun nemi taimakon kiristoci sun nemi taimakon maguzawa kowa ya kawo rundunar sojoji sahabbai kuma su kaɗan iya sahabban da ke madina allah ƙara musu yarda aka ce inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutane fa sun taru runduna bataliya za su gama da ku allah ce fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil suka wannan maganan sai ƙara musu imani suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakilu ma dalla da wakili in ya zamo shine Allah fa ni'mal maula wa ni'man nasir ma dalla da mai jibintan al'amura in ya zamo shine Allah ma dalla da mataimaki idan ya zamo shine Allah subhanahu wata'ala Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima a lokacin da mummunai su ne sahabbai a wannan aya ijma'i ne sahabbai suka ga ahzab tarin sojojin kafirai suka ce wannan shine alkawarin da Allah ya mana Allah da manzo sun yi gaskiya cewa za a yi muku taron dangi dan a gama da ku wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan abun ba abun da ya kara musu face imani da kuma sallama wa Allah cewa mu ba za mu iya ba Allah ne zai iya mana to a matsayinka na mai imani a matsayinka na musulmi kullum ka sallama wa Allah ka san Allah ne zai iya kai ba za ka iya ba babu wata ƙasa ko wani mutum da ya sai cutar da kai ko ya gama da kai ko ya ga bayanka wallahi tallahi matukar ka rike Allah subhanahu wataala saboda haka kuskure ne ka tada hankalinka Amerika ta yi fushi da Najeriya Amerika za ta kawo hari Donald Trump ya ce kaza musulmi ya zauna yana damuwa har ya ce wa ya kasa bacci wani bugo min waya je karfe 11 dare Trump ya ce zai kawo hari na ce jima bai kawo ba musulmi yana irin wannan magana kai baka san ma Trump mahaukaci bane ba intelligent na Amerika ma ba su dauke shi mai hankali ba saboda haka kai da kake da Allah da manzo yaushe za a ce ka kasa bacci Trump ya yi fushi da kai baka kasa bacci ba bayan ka saba Allah subhanahu wataala ai Allah zaka saba wa ka kasa bacci dan ya yi fushi da kai ba wani kafiri ba wani shirme inda Trump zai kare kiristoci ya fara kare kiristocin Falastinu Netanyahu yana kashe musulmai yana kashe kiristoci saboda ka shi ba addini bane ya dame shi saboda ka kiristoci abokan zaman mu na Najeriya ku daina rukuduwa da Donald Trump baya kaunan ku inda baya kaunan mu duk bakin mutum ma Trump baya son shi idan kana so ka gane idan sunan ka John ne ko Joseph ka je embassy America ka ce kana neman visa ba za su baka ba idan suna so su baka maka koma can ka zauna ba sai an kawo hari ba suna da inda za su aje mutane saboda haka wannan ƙasar tamu Najeriya mu da ku Allah ya bamu ita ita kaɗai muke da ita babu inda za mu rayu in ba nan ba duk abin da ya faru a ƙasar nan kirista zai cutu musulmi zai cutu shi yasa a lokacin da aka samu kai a cikin halin ta'addanci babu wanda bai cutu ba an kai hari coci an kai hari masallaci an kai hari tashar mota an kai hari kasuwa wanda kuma duk a lokacin aure ɗaya muke saboda haka mu yi haƙuri da juna Allah ne ya haɗa mu mu zauna ƙasa ɗaya mu duk ƙasar da ka je sunanka baƙo sai ka nemi izinin zama a wannan ƙasan shi sa dan haka muke kira ga dukkanin wani mai ƙarancin tunani ko mai ƙarancin lissafi da zai haɗa mu faɗa da juna wanda Allah ne ya ga daman ya haɗa mu mu zauna to yana yaudaran kanshi ne ko ba abin da zai faru sai abin da Allah ya ga dama subhanahu wa ta'ala wani mai baita ya ce ya sahibal hammi innal hamma munfarjun أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطو أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله الله يحدث بعد الأسر ميسرة لا تجز عنا فإن الكافي الله وإذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشفي البلوى هو الله والله ما له غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya duk wanda ke nufin wannan ƙasa da sharri kirista ne ko musulmi ne Allah ka mayar masa da sharrin shi akan shi duk wanda ke nufin wannan ƙasa da sharri kowane ne Allah ka san shi ya fi ƙarfin mu Allah bai fi ƙarfin ka ba Allah ka iya mana shi ya Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin makarantunmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin gidajenmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe mu cika da imani ya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah ka yaya mana dukkanin kunci da damuwa dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشمعة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشمعة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم آنتين يرحمكم الرحمن الرحيم